أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث السابع والثلاثون حديثنا ثلاثين دبقل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عبد الله بن عباس من دمون بيان ترجمة صدق بايا رضي الله عنهما الله ya yadda da su an yi tasniyar da nirin saboda shi din da mahaifin shi abbas dukkan su sahabbai ne har rasulillahi daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama hira da aminci tabbata a gare a gare shi fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin abin da yake rawaitowa a wajen ubangijinsa mai tarin albarka wa ta'ala wanda ya ɗaukaka asali tabaraka kalima ce ma'anarsa ta'azama a mujarradi shi baya aiki sai an yi shi wajen ta fa'ala yake yin aiki ana faɗan kalimar a matsayin subhana da ake faɗa na tsarkaka Allah tabaraka wa ta'ala قال يشي إن الله كتب الحسنات والسيئات يشي الله الله الله يا قدر أيك كاوى واد وسزاسي والسيئات دكما أيك منانا دا وسزاسي duka ya kaddara su kataba nan ya zo da ma'ana na kaddara sun bayyana zalika sannan kuma ya yi bayanin haka bayanin da ya yi shi ne faman hammadi hassanatin duwadda ya yi niyyar aikata kyakkyawa aiki na lada salam ya amalha amma bai aikata ta ba kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan Allah zai rubuta wannan kyakkyawan agunsa kyakkyawa cikakkiya guda daya zai rubuta wa wanda ya yi niyya bai aikata ba din lada cikakke guda daya bai aikata ba maza rubuta masa lada wa in hamma biha idan ya yi niyyar aikatawa fa'amilaha kuma ya aikata ta kataba Allahu indahu sai Allah ya rubuta mishi a wajen shi ashara hasanatin lada goma zai rubuta mishi a guda ɗayan ila sab'i mi'ati da ifin har zuwa rubanyawa lada ɗari bakwai ila adafin kafiratin sannan wannan ɗari bakwai kuma a ƙara ninnin kashi zuwa tari sau da yawa na farkon ashiru hasana wa shine noman lada wanda kowaye inda musulmi ne idan ya aikata abin lada za a rubuta mishi lada goma sannan ɗari bakwai ɗin kuma shine ladan kyan niyya kasancewa za ka yi aiki kai da wani iri dai amma ya fi ka kyan niyya to sai a kai mishi ɗari bakwai ɗin sannan kuma a za'afin kasira ɗin kuma lada ne na fadala shine wanda Allah ya ga dama zai baka lada aiki da ya marar iyaka wanda aka fi saninsa da suna na lada ladan fadala kenan na farko ladan musulmi ne na biyu kuma ladan mumini na uku kuma ladan muhsini wanda muka karanta a hadisi na biyu musulmi duk aikin da ya aikata kwaya ɗaya za ba shi lada goma in ya kai matsayi na imani kuma ya zama mumini za ba shi dada dari bakwai sannan a kowanne ɗaya idan ya kai matsayi na musini kuma wanda manzo ya bayyana mana an ta abu da Allah ta annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka nan to shi kuma ba a san adadin ladan da za a rubuta masa ba ba iyaka miliyoyi biliyoyi za a rubuta a guda daya shi yasa ya kasa abin zuwa kashi uku na farko ashara hasanatin na biyu ila saba'a mi'ati dhifin na uku kuma ila adafin kasira na farko maqamul islam na biyu maqamul iman na uku kuma maqamul ihsan wa in hamma bi sayyi'atin idan kuma yayi niyyar ya aikata mummuna aiki falam ya amalha bai aikata ba ya fasa ya yi niyyar aikata wani mummuna sai ya fasa kataba Allahu indahu hasanatan kamila saboda ya fasa sai Allah ya rubuta wannan keke mummunan da ke ya fasa sai ya rubuta mishi lada cikakke guda daya kowanne yana cewa indahu saboda ya girmama abin ne indahu din kalima ta girmamawa kamar da jiya muka karanta zakarahumullahu fi man indahu da ya faɗa yana maganan mala'iku zai ambace su cikin mala'iku sai ya ce fi man indahu cikin waɗanda suke gunsa don ya girmama mala'iku hakanan anan ma kataba Allahu sai ya ce indahu wa in hamma biha idan kuma yayi niyyar aikata wannan mummunan fa'amilaha ya aikata kataba Allahu sayyatan wahidatan sai ya rubuta mishi la zunubi kwaya ɗaya rak kwaya ɗaya rak a hasana din a hasana sai ce hasanatan kamilatan kuma yace indahu amma wajen rubuta zunubi kuma sai ce sayyatan wahidatan dan ya nuna karancin abin sannan ko bai ce indahu ba yace wa in hamma bi afa amilha كتبها الله سيئة واحدة باب عنده باب عنده باب رواه البخاري ومسلم إمام البخاري ده مسلم سكرويته في صحيحيهما cikin sahihansu guda biyu sayyul bukhari da sayyul muslim bi hadhihi hurufi da waɗannan harufa da kalmomi waɗanda muka karanta yadda yake haka suka rawaito sai al'imam nawawi mawallafin littafin ya yi wa hadisin ta'aliki ya ce fanzur ya aki ya ce ka duba ya kai dan uwana musulmi waffaƙan Allah wa iyaka Allah ya ba mu taufikinsa dacewansa da kai ne karatu ila ka duba ila azimi lutfin layi ta'ala ka duba girman tausayawan da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayinsa وتأمل هذه الألفاظ كما يدى هنكلي كي لعكري كالورد ودن اللفظ بكائه وقوله عنده يتديك عنده إشارة إلى الإتناء بها ينانوني زواغا كلادا كلادا wannan aikin kyakkyawa da girmama wannan aiki kyakkyawa da ba shi muhimmanci aka ce al-itina bawa abu muhimmanci da kula shi yasa yace indahu wa qawluhu kamilatan duk lokacin da yace hasanatan kuma zai ce kamilatan dinnan litta'kidi saboda ya karfafa ya karfafa ne wa shiddati li'tina'i biha da kuma tsananin bawa wannan hasana kyakkyawa din muhimmanci wa qalat sayyi'ati allati hamma biha sannan a mummunan aiki na zunubi wanda ya yi niyyar aikatawa sun matarakaha sannan ya bari sai ya ce kataballahu kataballahu indahu hasanatan kamilatan bai bai fa aikata ba fa abu ne baka aikata ba kuma a hakan Allah zai rubuta maka lada cikakke fa akada hadi kamila sannan ya karfafa ladan cewa cikakke dan karka dauka dan baka aikata ba ba za shi ce ladan ba tunda ko baka aikata ba tunda kayi niyya cikakken ladan za a rubuta wa in amilaha kuma idan ya aikata idan idan ya aikata katabaha sayyi'atan wahidatan zai rubuta zunubi ɗaya zai rubuta kawai fa akada taqlilaha sai ya karfafa karancin karancin karancin biwahidatin da kana da yake wahidatin nan kwaya ɗaya kawai za rubuta walan akida hadi kamila kamilatan bai karfafa da kamilatan ba bai ce ka taba ha sai atan kamilatan ba sannan kuma bai ce ka taba ka taba hullahu indahu ba bai ce indahu ba bai ce kamilatan ba yace indahu din a wajen kamilatan kuma sai ya sa wahidatan falillahi alhamdu wal minna yace godiya ta tabbata ga Allah a wal minna kuma da baiwa irin tasa subhanahu wanda ya tsarkaka da duk wani abin da bai dace da shi ba la nusi sanan alaihi ba za mu iya kidaye irin yabo ga wa Allah subhanahu wataala ba wa billahi tawfiqi wannan bayani ne imamun nawawi yayi dan ya ma ya nuna maka cewa irin gatan da Allah ya maka sannan kuma a hakan a ce gobe kiyama a ce zunubanka sun fi ladanka yawa kaga lalacin yayi yawa الحديث الثامن والثلاثون حديث نتلاتين لتقص عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة وندمنكر أن تترجم فتتاريش فتقبايا رضي الله عنه ألا يددش قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتم أن صلى الله عليه وسلم يشي إن الله تعالى قال ألا مدوكك يشي من آدى لي وليا duk wanda ya yi gaba ya gaba da waliyina a nan man'ada waliyan li ne man'ada waliyan li duk wanda ya yi gaba da waliyina zai zai bayanin ta yaya mutum zai zamanto waliyin Allah din a nan bai ce man'ada waliyi ba wanda ya gaba da waliyi na bai faɗi haka ba sannan bai ce man ada waliyan li ba ya ce man ada li waliyan wannan ibara ce ta ilmin ma'ani wanda ake karfafa jumla da shi idan in ka ce man ada li waliyan ya fi ka ce man ada waliyan li idan kuma ka ce man ada man ada waliyan li kuma ya fi kashe man ada waliyi to saboda haka ya ce man ada li waliya ya faɗi wannan ne domin ya nuna wannan waliyin da zai magana a kansa ɗin nasa ne na shi kaɗai ya mayar da abin kayansa ya mai da abin kayansa cikin maganar da ya kan annabi musa ya ce wasu sana'atuka li nafsi kai annabi musa din na kera ka ne saboda ni ne amfani da shi kawai kamar ka ce kayi abu ne saboda kanka kai kadai to wannan shi ne matsayin da waliyan allah suke da shi a wajen allah su din na allah ne kadai babu kasan kowa a ciki to wannan dalilin ne ya sa a nan ya ce man adali waliyan bai ce man ada waliyan li ba bai ce man ada waliyi ba ya bar wadancan ibaratin ya dawo wannan lafazi din to shi ne sai ya ce faƙad azantuhu bil harbi ya ce hakika shi wannan wanda ya yi gaba da kaya na wali nawa na ni kadai ya ce to tuni na yi mishi shela na yakarsa ba abinsa da zai yi tafi daidai duk harkar da yake Allah zai shiga harkar ya lalata mu a nan kuma ya yi ta'akiri da kat ya karfafa kuma ya kawo shi da siga ta mabi a gaba za a yi shi amma ya ce an ma gama yin sa kamar da ƙur'ani ce a ta amurullahi falatas ta tashin alkiyama ya ce a ta bai ce ya a ci ba kuma bai zo ba amma ya ce a ta saboda karfafawa abu da shi wanda ya gaba ya kulla gaba din ya ce to tuni na yi shela cewa zan yake shi shi ya sa malamin suke cewa mutane biyu ne Allah yake ya gansu na ɗaya wannan wanda waliyin Allah na biyunsa wanda yake cin riba duk kuma mutanen nan guda biyu to ba za su zama mutanen kirki ba duk irin abin da suka shiga sai Allah ya shiga cikin abin ya lalata su gaba ta zama ba albarka to shi ne a nan wannan jumla ta farkon to shi ne a gaba ya yi bayanin ne za ka yi ka zamo waliyin Allah kayan Allah shi kadai shine da farko sai ya kaddamar da abin da ya shafi farilla bayan da za ka zama to wali kana wasa da wajibin abu shi yasa yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanci da ni da wani abu ba ahabba ilayya abin yafi soyuwa a gare ni min maftaratuhu alayhi fiye da abin da na faranta mishi ma'ana abin da Allah ya ce ma farilla ne wajibi ne to Allah ya fi son abin fiye da komai saboda haka ne in kana so ka zama wani farko to kamar yadda hankali abin da aka ce ma wajibi wajibin ya shafi layin ibada ne ko kuma wajibin ya shafi misali haƙƙin mutane ne bangarorin nan guda biyu kai kokari ka ga cewa ka sauke duk abin da aka ce wajibi ne a kanka alhamdulillah ne ba yadda za yi ka zama wali na Allah wanda muke magana a kansa tare da akwai wajibi kwaya ɗaya ko farilla ɗaya da baka cike shi ba dai taɓa yiwa ba wannan shine rukuni farko na kasancewa wali kenan sai na biyu sai ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili kalima ta la ya zalu a larabci ana ce mishi af'alu listimrar suna nan da yawa ana da af'alu listimrar laraba suna amfani da su abinda idan ka fara ba za ka daina abinda kullum kana yin sa za larabci ka ce abin nan la ya zalu zaidun qa'iman abinda kake nufi har yanzu zaidu yana nan a tsaye bai bar inda yake ba har yanzu yana nan a tsaye ko ka ce ma zala ka'iman af'al listimrari ne to shi ne a nan yace shi bawa na muddin koyaushe koyaushe yana kusanci gare ni bin nawafili da nafil filina hatta a uhibbahu a nan bai ce bin nafilati ba bin nawafili bin nawafili bawa na ba zai daina kusanta na ba zai gushe ba yana ta kusanta gare ni da aikata nafilfili ba nafila dai ba yana da nafilar da yake yi a sallah yana da nafilar da yake yi a azumi yana da nafilan da yake a karatun Qur'ani yana da nafila a istighfari yana da nafila a salati duk dai ibadu yana da wani abu da ya iyakance wa kansa na nafila kullum yana yi kuma ba wani uzuri da zai sa wani ya kaddamar da uzurin akan wannan abu ya sa musu lokuta ya sa musu adadi yadda ya ga zai iya yi kullum ba wai nafila guda ɗaya ba a ce kawai azumi litinin alamis kana yi amma na filfili na sallah ba ka ciki na rubuci na karatun Qur'ani ba ka ciki na rubuci na sadaka ba ka ba ka ciki saboda duk wata ibadar da tana da farilla to tana da nafili in dai ibada akwai ibada farilla akwai nafili to shi yasa anan yace bin nawafil farko yace la yazalu kuma yazo yace bin nawafil misali mukaddara yau litilin yau ka fara azumin litilin Allah zai ce to yau dai an fara mu gani litinin mai zuwa ga aka yi ko ba za ka yi sai litinin mai zuwa ka kuma yi eh mai zuwa wancan ma ka zo to Allah yana saurara ma kai wata ɗaya ka samu litinin fudu wata biyu litinin takwas wata uku litinin goma sha biyu ana na ana nan to shi ne zai ce to wannan ɓangaren azumin da ka ciki wannan sai a duba kuma na filfilin dare ko su duha ko rawatibu sunan da ake faɗa na bayan sallah to a haka a haka haka idan ya ga da gaske kake to shine hatta yuhibbahu din sai ya kaunace ka ya maka soyayya ta musamman so na musamman to da wannan soyayya ta musamman ne zaka zama waliyi din da wannan ne saboda kalima ta waliya din da kalima na ahabba mutaradifai ne shi yasa in kana so ka fassara ma'anan waliyi waliyin Allah a takaice zaka ce masoyin Allah kaga ya zo ma'ana ɗaya da hatta uhibbahu kenan kaga bai same ka da matsalar wajibabbu da farallai ba na'am sannan nashin fili iri-iri kala-kalan nan kowanne in ka fara ya sama ido baya yankewa na'am da ya ga lalle da gaske kake na'am to shi ne sai ya ɗaura maka ƙaunarsa soyayyarsa ta musamman da wannan soyayyarsa ta musamman kuma sai ka zamanto waliyin Allah na'am to waɗanne alamomi ne da suke nuna cewa ka zamanto waliyin Allah waɗanne alamomin su ya faɗa a nan ya ce faiza ahabbtuhu na'am idan na so shi da irin wannan soyayyar ya ce kuntu sam'ahu zan zamo jinsa na'am ka ji fa damiri na mutakallim kuntu fa kuntu sam'ahu zan zamo jinsa na'am sai ci allazi yasma'u bihi wannan allazi yasma'u bihi din ya dauke maka majazi ne da ya tsaya kuntu sam'ahu din zan zamo jinsa sai ka dauka wani irin ji ne daban ba jin da yake da da wannan kunnan bane na'am amma dan ka san da wannan jin naci na jikin kunnansa ne shi yasa ya ma ya dauke ma majazi ya ce allazi yasma'u bihi zan zamo jinsa wanda yake ji da jikinsa da kunnansa ba wani nau'in ji bane daban wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zamo ganinsa wanda yake gani da shi shi ma sai yayi baya ya dauke majazi sai ce allazi yubsiru bihi na'am wa yadahu zan zamo hannunsa allati yaftishu biha wanda yake ruko da ita da ke yadu din mu'annas ne majazi sai yace allati bai ce allazi ba kuma yace yaftishu biha da tamiriha bai ce bihi ba na'am saboda yadu abun larabawa mata ne na'am eh, mata ne akwai abubuwa mun karanta ya almahara lugawiyya abubuwa da suke zamanto mata a wajen larabawa ga- ga bai daya akwai wanda kuma wani lokaci su mayar da shi mata wani lokaci su mayar da shi maza na'am to yadu din yana cikin wanda suke mayar da shi wato mata na'am wa rijluhu allati yamshi biha sannan zan zamo zan zamo ka- kafarsa wacce yake tafiya da ita rijil din shi ma mace ce a larabci na'am mace ce saboda agunsu duk wani abin da biyu ne a jikin mutum to mata ne agun larabawa kaga mutum yana da ido biyu na'am to ainu din mace ne agun larabawa mutum yana da kunne biyu uzunu mace ne agun laraba yana da hannaye biyu na'am hannu mace ne agun larabawa yana da kafafuwa biyu eh, kafafuwa biyu kafa mace ne agun laraba in ji abun biyu ne a cikin mutum mu'annas ne agun agun larabawa na'am to shi yasa hannu biyu ne allati kuma biha kafa biyu ne allati kuma biha na'am da wannan ne za ka yi larabci mai kyau wanda ba kuskure a ciki to waɗannan ya ambaci waɗannan lafuzzuka ji da gani da hannu da kafa waɗannan sun zo a cikin sayuwar bukhari da muslim a wasu littattafai kuma wanda ba su da sharaɗin bukhari da muslim sun zo da wasu lafuzzuka daban da shi wadan akwai wanda ya zo walisanahu allazi yantiqu bihi na'am zan zamo harshensa wanda yake magana da shi to shi ne sufaye da suka tara waɗannan lafuzzuka gaba ɗaya suka ce asalin ma'anan shi ne faiza ahabbtuhu kuntuhu shi ne ma'ana saboda tara waɗannan lafuzzukan aka gane idan idan na idan na so shi zan zamo shi zan zamo shi su laraba suna kawo irin wannan ibara ne a misali um, akwai sahabbai da yawa su julaibi dinnan su sa'ad bin abi waqas Na'am.
wanda manzo ya gaya musu kalmomi irin wannan Shi inda yake cewa anta hmm, anta minni wa ana minka ya gaya wa sa'ad bin abi waqas ya gaya wa sayyidina ali ya gaya wa julaibi ya gaya wa hanzala ma al-ghafi a wani lafazin zai ce ha za minni wa ana minhu to shi jan wannan ne to idan Allah ya ce na zamo shi abin da yake nufi ya jibinci lamarinka ne ka cankan na'am na'am ma'ana harkar katin ba ta hannunka tana hannunsa ne duk abinka da ya tashi kawai shi yake yi na'am na'am suna fassara wannan ibara da kalimar da Allah ya gaya wa wani annabin banu bani banu Isra'ila yake cewa kulli kama uridu a kullaka kama turidu na'am ka zamo mini kai min duk abin da nake so ni kuma zan maka duk abin da kai kake so na'am
kayi wa Allah abin da yake so bangaren farilla bangaren nafiki shi kuma duk abin da kake so zai ma kana zaune zai ma komai na'am kuma in ka kai wannan matsayin duk abin da ka raya a kanka na alkhairi na'am
naka ko na wani in in Allah ya ga abin zai dame ka kawai sai ya yi abu na'am kawai sai ya yi abu na'am
eh shine in ka ji irin waɗannan kalmomin ne idan sufaye suka yi magana waɗanda ba su da ilimin sufanci sai su ce wane ya ce shi Allah ne na'am
ko ko wane ya ce in ya ce wa abu kun sai abin ya kasance na'am sai su fahimci abin a haka na'am alhali su kuma suna magana akan wannan makamin ne sai za a babtuhu kuntu sam'ahu aw ko kuntu basarahu kuntu yadahu kuntu rijlahu kuntu lisanahu wannan ne suke magana akai na'am a irin istilahi sai a ce wane ya ce shi Allah ne wane ya ce in ya ce wa abu kun zai zai kasance kuma ba haka bane suna magana akan wannan ne na'am to daga cikin alamomi shine malamai suka ce in Allah ya zamanto jinka to baka isa ka ji mummunan abu ba in ya zamo ganinka baka isa ka ga mummunan abu ba in ya zamo hannunka baka isa ka aikata zunubi da hannu ba in ya zamo kafanka baka isa ka taka ka je goma da kyau ba na'am hakan ya zamo duk gaɓoɓinka baka isa ka saba Allah da waɗannan gaɓoɓi ba na'am in baka saba wa Allah gaɓoɓinka ba kuma ka masa yadda yake so na'am to shi kuma sai ya yi ma abin da kake so yi ma abin da kake so ɗin shine sufaye suke ce mishi makamu kun so ya kunu na'am na'am sai kuma da labasan musalaha na sufaye ba sai su cewa ne ya ce shi ma Allah ne ya ce yana faɗar a kun sai ya ce kun so ya kunu na'am na'am ka gane ai a ko yanzu man ka shiga ko a facebook ma na ga ana ta mukabala kalmomin irin wannan a wani fesi wai sarki zakiru zomi ana ta hayaniya a kan wannan. to idan ko misali idan mutum lafuzzuka irin wannan a littattafan su ba zai dauka ya dinga magana a kai to ya zai yi da qur'ani kuma a ya zai yi da qur'ani qur'ani ma yana da irin waɗannan lafuzzuka din na'am yanzu misali annabi ibrahim ya ce falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi na'am in sai ya ce to annabi ibrahim ya ce tauraro ne ubangiji eh akwai haka annabi ibrahim ya cewa wa qala inni zahibun ila rabbi sayadi ya ce zan je gun ubangiji na sai ya ce annabi ibrahim ya je gun allah eh ai in dai za a taba waɗannan ibarori irin na sufaye qur'ani kansa ba zai tsira ba su waɗanda suka taɓa ka ɗauko waɗannan a yi fassara ma ya za su yi tawili za su yi ai. sai su ce ai ba haka annabi ba haka ake nufi ba na'am sai a ce musu da suna sufaye ba haka suke nufi ba kala haza rabbi ma'anansa kala a haza rabbi akwai hamzatu istifham wanda aka cire shi na'am a haza rabbi wannan shine kuke cewa ubangiji na ne sai aka cire hamza na istifham din na'am shi kuma cire hamza na listifani sanannen abu ne a gun larabawa da yawa ne a ƙur'ani ko ina suna nan na'am to kamar wannan ne to shi ne wannan yana daga cikin alamomi kenan daga cikin alamomin kuma sai ya ce wada in sa'alani ya ce wallahi wannan lamu da ana ce mishi taudi'a taudi'a ta da suka sani na'am wallahi Allah ne ko fa yake rantsewa yake cewa inda zai roƙe roƙe ni la uti yannahu duk abin da ya roƙa zan bashi wala in ta'azani inda zai nemi tsari a guna akan wani abu la uizannahu zan tsare shi daga wannan abin na'am kaga waɗannan alamomi suna cewa wannan abin da ake nufi duk wanda kaga in yayi addu'a Allah yana karba to alama ce ya samu wannan matsayi ta wilaya shine ijabatu da'awa ijabatu da'awa ce duk wanda ya ma addu'a Allah yana karba in ya ma addu'a zai karba in ya addu'a Allah zai karba to ya take wannan matsayi duk wanda kaga ya tsare gaɓoɓinsa ba za ka gan shi ba to ya kai wannan matsayi shi yasa yayi bayani akan waliyin ka gane yayi bayani akan wanda ya ƙi shi sannan yayi bayani akan abubuwan da da su zaka zama waliyi sannan yayi bayani akan alamomin waliyi hadisin ba abin da ya bari yasa in ka duba sahihul bukhari zaka ga ya ka wannan hadisin babu zuhudi wa riqaq to su mutanen da su san cin suke kiran shi zuhudi da riqaq saboda haka duk hadisan da ka gani a sahihul bukhari ko sahihul muslim a babin zuhudi da riqaq ko raqai hadisai ne waɗanda suna magana a asalin babi na sufanci to su kuma mutanen yau din so suke su cire sufancin kasankan su cire shi a cikin addini ba zai yiwu ba inda addini manzo ya kasa shi zuwa kashi uku al-islam fa akhbirni an al-islam al-iman fa akhbirni an al-iman sannan al-insan fa akhbirni an al-insan al-insan din kuma me yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu ba Ka gani? ka annaka tarahu ka gani? kamar kana ganin Allah Ka gani? irin wannan ibada ko fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to an ta'budu Allah ka annaka tarahu din sufi ne kadai zai iya bautawa Allah irin wannan bauta din shi ne kadai ma'ana duk mutumin da yake bautawa Allah tamkar yana ganin sa ba zai yi cikin ibadarsa ya tuna wani lamari nasa ba saboda su a gun sufaye in dai kana wata ibada kana tuna wani lamari naka ka saka ka sa interest ɗinka cikin harkar Allah a gun su shirka ne wannan ba bauta bane zira ce ka yi rukuyi cikin rukuyin ka ba kai tunani ba har ka dago ko ka karanta fatiha a sallar har ka zama har ka ce amin baka tuna wani abu naka ba ko sarkokin ka ba haka ka gama sallah gaba daya to shine ka yi irin ibada ka annaka tarahu saboda ba zai yiwu kana ga Allah a gaban ka ka tuna wani abu daban ba au idan wannan ya gagare ka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kai ibadar kamar shi din Allah yana ganin sa wannan an rage ma ne kaman kana ibada kana ganin ya tsaya a kanka kaga nan ma ba za ka iya tuna wani ko ba za ka yi kuskure ba to wannan shine tasawuf din da ake magana a kansa wanda shine lubbin addini ka zamo musulmi ne dama ana so asali ka zamo haka tukunan ba zai yiwu ka zamo haka taken ba shine da farko aka mayar da kai musulmi ana tafiya ana tafiya in ka zamo mumini ana tafiya ana tafiya sai ka zo ka zamo haka wannan din shi ake so kowanne musulmi ya zamo amma ba zai yiwu ya zamo take ba shine aka daura shi ta step by step din Eh, to shine wannan hadisi ne asali wanda yake dauke da bayanan tasawuf cikakke rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتين ترى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان يشي الله يا يا يا شيوا الأمة تاقبات يا كسكولي دكما منتوا duk abin da musulmi ya yi cikin kuskure ba zunubi duk abin da musulmi ya yi a mantuwa ba shi da zunubi ina rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa mastukrihu alayhi haka nan duk abin da aka tilasta su suka yi shi ma ba zunubi wani wanda ya fi ka karfi ya tilasta ka kai aikata wani zunubi to ba za a rubuta ma zunubi ba saboda baka da iko tilasta ka aka yi abubuwan nan guda uku hadisin hasan ya ce wannan hadisi ne hasan rawahu ibn maja ibn maja ne ya rawaito wal bayhaqi da bayhaqi wa ghayruhuma da kuma wani su الحديث الأربعون حديثنا أربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما لك عبد الله بن عمر mun bayyana daga baya shine ya rawaito mana hadisi na uku ba ɗaya daga cikin al'abaji da arba'a radiyallahu anhuma qala yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafada ta fa qala sai yace min kun fi dunya ka kasance a duniya ka annaka garibun a ka ce kai bako ne saboda shi bako ko yaushe idan ya zo hankalinsa yana garin su ne yana ganin so yake yau ne ko gobe zai koma to ka rayu a duniya kamar haka ka ɗauki cewa kai bako ne kawai a duniya ko yau ko gobe za ka bar duniya au a a- au a a- au au abiru sabilin ko kuma ka zamanto kamar mai tsallake kan titi kwalta ne haka a tsakaninka kana waiwayawa ba mota akwai mota ta tsallake ka gani kamar yadda kanka kamar haka ta ga wannan ya fi a kusanci fiye da kasancewa bako saboda shi bako wani lokaci zai zo da niyan yayi sati ma a gari ko wata daya shi kuma wannan tsallake shi ce ne kawai na kawai waya ka ba mota kawai sai a tsallake ka zamo kamar haka وكان ابن عمر آه، رضي الله عنهما يقول شي عبد الله بن عمر da ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa in kana so ka zamo haka idza amsayta in kayini fala tantazir sabah kada ka saurari wayewa gari misali in kayini kullum ka dauki cewa kafin gari ya waye zaka mutu kawai yinin da ka tabbatar kayini din shine a hannunka fa ba goben kuma baya hannunka wai za asbata idan ka waye gari kuma safiya ta yi fala tantaziril masa'a kada ka jira yammaci ka zaki ka zaci cewa a cikin wannan safe zuwa yamman za ka bar duniya wa khudh min sihatika yace ka dau ka dauki aikin ibada tun daga lafiya tun kana da lafiya limaradika yana nufin ka yi amfani da faraga na lafiyanka lokacin da kake da lafiya to ka dinga yin ibada ka dinga yin ibada yadda in kai rashin lafiya ba za ka yi nadama ba shi yasa ya zo a hadisi duk wanda yana lafiya ya mayar da hankali a ibada in yayi rashin lafiya za a ci gaba da rubuta masa ibadun da yake yi lokacin yana lafiya idan ma kuma ka lafiyan ka kalau kana wasa da lafiyan ka kan da shi wannan ka zauna a gaba an yi jira an yi waye in kai rashin lafiya fa asarar lafiyar kai gaba daya na baya shine ce wa min hayatika limautika sannan tun kana raye kai ibadu yadda in aka ce yau wane ya mutu ba za ka yi nadama mutuwarka ba abin da za ka tarar a ce wannan kai kai to ba za ka yi nadamar mutuwarka ba ba ka yi asarar rayuwarka ba rawabul bukhari bukhari ne rawaito wannan lafazi na ƙarshe malaman hadisi suna kiran shi alhadisul mawquf ya faɗi abin da ya ji a gun manzon Allah sannan kuma wannan bayanin sa ne shi abin da sahabi ya faɗa a ra'ayin shi maganarsa tasa ta kansa ko aikinsa shi ake ce mishi mawquf shi ake cewa mawquf rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito al-hadith al-hadi wa wal arba'un abin da yasa ah, an ce al-arba'un hadith sannan kuma an kawo hadisi har arba'in da biyu saboda bai yi lissafi da al-hadith al-qudusi guda biyu da muka karanta ba ne saboda ya san in aka ce alhadisun na alhadisun nabawi ana nufin abin da manzo sallama ya faɗa ne to saboda haka in ka cire hadisi alhadisul qudusi guda biyun da muka karanta to shine ragowar shine hadisai 40 din wanda a mukaddima ya rubuta cewa zai kawo su saboda alhadisul qudusi ba hadisi bane shi hukun layin qur'ani ne shi bambancinsa da qur'ani qur'ani jibrilu ne ya kawo shi kuma hadisul kudusi manzo Allah ya rawaito kai tsaye a wajen Allah ba tare da Jibrilun ma ya sani ba to da wannan ne hadisan suka zama nawa suka zama to 40 cikin din an abi muhammad abdullahi bin amr bin ab daga abi muhammad abdullahi bin amr bin ab wannan shine na fudun na fudun al-abadila din mun riga mun bayyana al-abadila din sune abdullahi bin umar abdullahi bin abbas sai abdullahi bin zubair sai abdullahi bin amr shi abdullahi bin amr din wannan shine shine na fudun su kenan Na'am.
abin da ya hada su su ukun nan na farko su fudun nan sa'annan juna ne sa'annai ne su abdullahi bin mas'ud sun girme su abdullahi bin mas'ud sa'an iyayensu ne su kuma abokanai ne sannan na biyunsa sun fi kowa yawan hadisi sun fi kowa yawan hadisi su suna da yawan hadisi suna daga cikin al-mukhiruna da ake cewa masu yawan rawaito hadisi shi yasa aka hada su a gun malaman hadisin kaji an ce al-abadila ko ana nufin su waɗannan su hudu ne banda sauran abdullahi saboda sahabbai waɗanda ake kiransu da abdullahi din a cikin masu rawaito hadisi su ɗari da ashirin da wani abu ne sahabban manzo Allah masu suna abdullahi ɗari da ashirin da wani abu ciki su hudun nan kuma sa'annan juna ne sannan kuma ah, suna da yawan rawaito hadisi shi yasa suka zamanto daban lakabin kunyarsa shine Abu Muhammad قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به babu wanda ya yi imani a cikinku har sai da san ransa ɗin yana yana bibiyan dukkan abin da na zo da shi ma'ana baka da wani abu a ce naka interest ɗinka ne sai abin da ya shafi addini shine ma'ana hawa ɗin shine kawai interest abin da ranka yake so naka na kanka baka da shi sai abin da manzo su sallama ya zo da shi abin da ya zo da shi shine karantarwar qur'ani karantarwar hadisi ko me ya kamanta ka a rayuwarka ko me kake da shi wannan abin wato hawar ya zamanto hawar eh, hawar abin da manzo Allah su sallama ya zo da shi ne yasa ake cewa wannan ma matsayi ne makami ne babba wanda ya kai wannan makami din kawai babu takamammen abin da zai ce nashi ne ran shi ne shine wanda sufaye suke kiran shi irada din Eh, yanzu kawai yau kowa ma za a ce masa wai shi muridi ne Eh, to muri mutum ba ba zai zama to muri ba sai ya kai matsayin wannan hadisin saboda haka ce al-murid din a gun sufaye sun shi ne allazi la yuridu mutumin da bai da interest nashi na kansa idan abin qur'ani ya ya so abin zai so hadisi ya so abin zai so amma in ba wannan bane wani abu a ce shi ne shi yake son abin da kansa babu shi sai yasa a ce ma almuridin da yawa daga cikin shehunan zamanin ba su kai wannan mutumin ba a ce musu shehunai ba ce wai wayannan muridan su ne ne babu muridi yanzu ai sai yasa suna cewa mataki uku ne yake da shi mataki na farko shine mafi sauki mafi sauki na biyu kuma shine tsakiya na uku kuma shine mafi wahala na farkon shine a ce malamin da yake baka tarbiyya to ya kasance kawai baka da interest sai nashi abin da yake so kawai shi kake so abin da yake so shi zaka yi sannan kuma amma shi din fa dole ne ya kasance akan hadisin da muka karanta man ajali waliyan fakan azantu kasance jinsa shi ya zamo na Allah ganinsa ya zamo na Allah hannunsa ya zamo na Allah kafansa ya zama tuna Allah a lokacin ne duk abin da yake so din za ka yi saboda kana da yaƙini abin da yake so din Allah da manzo suna so amma ba a yadda wani malami haka kawai bai kai wannan matsayin ba ka ce duk abin da yake so ko duk abin da yake ma ka aikata za ka aikata ba sannan na biyun sauyi ne wanda ya wuce wannan sai ya kasance duk wani abin da manzo yake so shi kai kake so irin abin da maulana shi ibrahim ya fi cikin diwaninsa ya Na'am.
yi magana a kai misali in ya karanta hadisai waɗanda ya ga manzo ya ci misali kabewa ta gane to sai ya ji ba abin da yake so kamar kabewa wai ba yana son kabewan bane a matsayin shi na kabewa ko shi a'a kawai manzo Allah yana son kabewa ka gane eh wannan daga nan kuma shi ne wanda ba abin da yake so sai abin da Allah yake mataki mataki ne ba zai yiwu ka haura mataki na biyu ba sai ka bayan ka samu na farko ba za ka samu na uku ba sai ka samu na biyu a nan ne tukunan za ka dinga tafiya abin nan kan hanya daidai wannan billahi ne tawabiti ne na tasawuf da sufanci a yanzu zamanto tamkar tarihi ne saboda ba zai yiwu a tabbaka su ba irin wannan zamani saboda duk wani mutumin da ya ce ma zai tabbaka zai tabbaka wannan to take aikinsa da halinsa din zai karyata shi akwai wani wasu muridai guda biyu a can da zamanin wannan imamu sha'arani ya kawo kissar su shi yake gaya wa abokinsa yace walau azzabuni kulla yawmin wa lailatin ala ghairi zambin sarrani wa raditu ma'ana ni alakar da ke tsakanina da shehunaina na ɗarika da yadda nake jin su sau da kafa inda za su azabtar da ni kullum kaji kullum fa ha? kullum sa- dare da rana suna azabtar da ni ala gairi zambin ba tare da nayi wani laifi ba kuma sarrani azabtar da ni da suke zai samun farin ciki waraditu zan yadda da azabin da suke min sai dai abokin sa yake masa ƙarya ne wannan abin ta yaya kullum za a dinga ma gudana ba ka yi laifin komai ba ka ce za ka ji daɗi ƙarya ne sai ransa ya baci da aka ce masa ƙarya ne sai ce to kai da na ce ma ƙarya ne ma ranka ya baci sannan za a dinga kula a dinga azabtar da kai su dare dare da rana sannan ka ce za ka ji daɗi Eh, shi ne ya gane ya abokin nasa ya gane wannan da'awa ce kawai Eh, da'awa ce ba gaskiya bane shi imam nawawi yace hadisin sahihun wannan hadisi ne sahihi rawainahu mun rawaito shi fi kitabil hujja bi isnadin sahih da sanadi sahihi wannan yana cikin hadisan da imam nawawi ya sayyanta su cikin al-arba'un hadisan nawawiyya الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دبيو وان ده حقيقة من جزكيا شين حديثنا أربعين كمان لما كان بينا نعم.
نبايا عن أنس لك أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا قال الله تعالى ألا مدوككي يا شي يا ابن آدم يا كيد الأدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي yace ya kai dan adam yace kai muddun ka ka roke ni ka tsammanci wani abu a guna to zan gafarta maka duk abin da ya kasance daga gare ka na zunubi wala ubali ba abin da ya shafe ni, ba abin da ya dame ni. ma'ana dan ya gafarta maka dukkan zunubi ba abin da zai rage mishi ya bin adam ya kai dan adam lau balagat zunubuka hananan sama'i da zunubanka za su kai can lulukin sama sama inda ba iyaka a sama shi ake ce mishi anana ana cewa inan bi kasri al-ayn ana cewa anan bi fathi al-ayn thumma astaghfartani sannan ka nemi gafara aguna ghafartu laka zan gafarta maka ya ibn adama ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi qataya da zaka zo mini da ci- cike da fadin duniya da zunubai aka ce qurab din shine a larabci qurab ka cika bokiti bai cika makil ba ya kusa cika Eh, ya kusa cika shine ake ce mishi qurab in ya cika shi ne ake ce mishi mil mil udin cika makil kenan kusan cika shi ne sun malakita ni sannan ka haɗu da ni la tushriku bi shay'a ba kai mini tarayya da komai ba da ataituka bi qurabiha zan zo maka da shigan cikin ta din magfiratan da zunubi da alama cikin cik- a- zan zo maka da ku- yadda yake kusan a cike to zan zo maka da shi da gafara ma'ana zunuban yadda yawan zunuban ya suke haka kuma yawan gafaran shi kuma zai zai kasance rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya rawaito wa qala sai yace hadisin hasan sahih hadisi ne hasan sahih assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh